بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi hudu ga watan rabi'un al-akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shekara 1441 daidai da ɗaya ga watan Disamba shekarar miladiya 2019 wannan shine darasi na biyu cikin littafin sharafu ashabil hadith wallafar al-imam al-hafiz Abu Bakr al-Khatib al-Baghdadi rahmatullah in ba manta ba a darasi da muka yi na farko mun fara karanta tarihin wannan malami daga cikin littafin siyaru a'lami annubala na al-imam al-hafiz abu abdullah az-zahabi rahmatullahi alayhi zamu ci gaba da karanta wannan tarihi da muke tsintsinta kafin mu shiga asalin zurin littafin insha Allah al-imam az-zahabi yana ta kawo mana maganganun wato malamai da suka yi wajen yabo da faɗan darajar khatibul bagdadi a ilmance za mu tashi a inda malam yake cewa qala ahmad ibn salih al-jiyali tafaqaha al-khatib wa qara'a bil qira'ati wartahala wa qaruba min ra'is ar-ru'asa falamma qabada alayhi al-basasir basasiriyu istakara al-khatib wa kharaja ila sur وبها عز الدولة أحد الأجواد فأعطاه مالا كثيرا عمل نيفا وخمسين مصنفا وانتهى إليه الحفظ شيئه خلق عظيم وتصدق بمئتي دينار وأوقف كتبه واحترق كثير منها بعده بخمسين سنة مالا يتي قال أحمد بن صالح الجيري تفقه الخطيب خطيب يقوي علم فكه وقرأ بالقراءات كما يكرنت القرآن دي قراءوئي دبن دبن وارتحل kuma yi tafiye-tafiye na neman ilimi wa ƙaruba min ra'isin ru'asa ya kusanci shugaba wato wani babban minista shi suke ce mashi ra'isin ru'asa falamma qabada alaihi basasiri yayin da albasasiri ya kama shi wancan shugaban akwai wani rigima da ta faru a ƙasar Bagdad a wajejin shekara ta 450 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum mai suna Arsalan abul harith arsalan abul harith shi yake malakabi da al-muzaffar at-turki to wannan ya kasance bararren bawa ne na wani daga cikin sarakuna shine baha'ud-daula baha'ud-daula ibnu adud-daula ya samu daukaka har ya samu matsayi a gun khalifa mai suna al-qa'imu bi amrillah to daga baya sai sarakunan daular fatimiyya waɗanda suke misra 'yan shi'a suka haɗa kai da shi suka mai da shi ya zama agent gare su a wannan daula ta abbasiya a bagdad suka ba shi taimakon kuɗaɗe da ya yi ƙoƙari ya siya tunanin wasu sojoji da ma'aikatan tsaro har ya tara mabiya suka shirya juyin mulki ma shi khalifa yadda da kaga irin america tana yi wa mutane ta zo cikin ƙasarku ko ta samu wani daga cikin manya ta haɗa baki da shi a rikita ƙasa to haka lokacin yan shi'a suka so wa daular musulunci ta bagdad shine wannan basasiri inda ake ba labari wannan basasiri al-muzaffar turki ya haɗa kan sojoji rana a tsaka kawai suka tada kayan baya suka yi ma shugaban tawaye suka rikita garin bagada da suka kona gidaje da kasuwanni suka kashe mutane aka yi ta rigima shekara guda aka yi ana wannan rigima ana ɗauki ba da tun cikin watan shawwal na shekara ta ɗari hudu da hamsin har sai da wani shawwal din ya zagayo shekara ta 451 rigimar nan bata mutu ana dauki ba dadi su su kai farmaki a kawo musu su buya nan su kawo su da wannan kai baya suna samun taimakon kuɗi da kayan aiki daga yan shi'a a ƙasar misira daula ta fatimiyya ta ƙasar misira sai da aka samu wani kwamanda mai suna uguru bak wannan kwamanda shine ya iya samun kawo ƙarshen wannan fitina ta albasasiri tarihi ya tabbatar da rigingimu sun jawo mutane asara sosai sun rikirkita babban birnin bagadaza a lokacin to a wannan daidai lokacin da ake wannan rigingimu shi khatibu yana daga cikin malamai waɗanda suke da daraja a idan sarakuna don haka yana daga cikin target waɗanda ake so a kashe shine sai ya silale ya baggar ya kuma wani gari da ake cin mashi so wa biha izzud daula ya je gamu da wani sarki a can mai suna izzud daula ahadul ajwaji daya daga cikin sarakuna wanda suka shahara da kyauta fa aqahu malan kathira wannan sarki ya bashi dukiya mai yawa amila layyifan wa 50 musannafan khatibu ya rubuta littafai 50 da wani abu wantaha ilaihi al-hifz kwarewa akan ilimin hadisi ta tike akan khatibul bagdadi shayyahu khalqun azim yayin da ya rasu janaizarsa mutane ne da yawa suka raka janaizarsa wa tasaddaqa bi mi'ati dinari yayi sadaka da dinari 200 wa auqafa kutubahu kafin ya rasu bayan yayi sadaka da dukiya kuma yayi waqafin littafansa domin ya daga cikin mutanen da ba su da iyali bai bar baya ba ya shigaltu da karantarwa da ilimi har ya zama ba shi da ba shi da ƴaƴa ba shi da zurriya da za a ba da labarin cewa zai mutu ban musu gado ko wani abu da aka sai sadaka da kuɗaɗen shi da yake da su yayi waqafin littafan shi ga wata maktaba a nan Bagdada wahtaraka kathirun minha ba'dahu bi 50 sana amma bayan shekara 50 an yi wata gobara a Bagdada da ta cinye anguwa guda wanda daga cikin inda ta cinye har da masallacin da wannan maktaba take da aka littafin gaba ɗaya suka ƙone amma ga Allah cikin hikimarsa Allah bai hana wannan ya wanzar da sunan khatibu da tarihinsa da iliminsa ba dan zanin Allah ya nufin ya kiyaye aikin mutum ko me za a yi ba zai lalace ba jama'a kai ne za ka lalace kawai a banza kai da kake so ka bata aikin wani shekara hamsin da barinsa duniya duka littafin shi da ya bari da wanda ya rubuta da waɗanda ya tara duka suka ƙone a wata maktaba amma wannan bai hana Allah subhanahu wataala ya wanzar da sunan shi da ambatansa da iliminsa ba kuma mafi yawan muhimman littafan da ya rubuta suna nan insha Allah an buga su za mu faɗi wasu sunayen wasu kuma duk an san su littafai ne sanannu sannan kuma wasu da ba a buga ba ana da labarin ina ne akwai makhdutat ɗinsu ba wai sun ɓata ne ɓata ta gaba ɗaya ba hatta kuma wanda suka ɓata an samu da dama daga cikin abin da ya faɗa ta fuskar wasu da suka yi reference da su sun kwafo wannan maganganu so Allah baya ɓata aikin wanda ya riga ya yarda da aikinsa sai dai kai ka bata naka qala al-khatib khatib yake cewa istashartu al-barqani fi ar-rihla ila abi muhammad ibn an-nahasi bi misr na tambayi malami na ne mushawaran malami na abubakar al-barqani akan cewa me yake gani game da na kama hanya na tafi ƙasar misra gun malam abu muhammad an-nahas aw ila naysabur ko ko na tafi naysabur ila ashabil asam zuwa ga ɗaliban al'asam faƙala innaka in kharajta ila misra innama takhruju ila wahidin sai ba shawara ya ce in ka tafi misra to ka tafi gun malami ne ƙwaya ɗaya wa in kharajta ila nai sabur idan ko ka tafi ok fa in fataka idan kafin ka riske shi ya mutu baka riske shi ba ba'at rahilatuka tafiya ka ta zama kai asarar ta kenan wa in kharajta ila sabur idan ku ka tafi Naisabur fa fiha jama'a akwai tarin malamai daban-daban in fataka wahidun adrakta man baqiya in ma ka tarar wani ya rasu zaka riski sauran fa kharajtu ila Naisabur wato ba shi shawara cewa ya tafi inda akwai malamai da yawa tunda ya ce anan zai tarar da daliban al-Imam al-Asam can kuwa mutum ɗaya kawai zai riska yake zai nufata wannan ne yadda suke neman shawarar malaman su akan abin da za su قال الخطيب في تاريخه كنت أذاكر أبا بكر البرقاني بالأحاديث مالا الخطيب يكي فلا أتكي لتافنش التاريخ يكي تشوى ناكسن شئنا تتونا ومنا يم مذاكرا حديثي دمال مينا أبو بكر البرقاني شو أن مالا من ناشر لكس كم من يم مالا من خطيب سنن شكينا أبو بكر أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن غالب البرقاني ya rasu shekara ta ɗari hudu ne da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yana daga cikin ɗaliban al'imamu abul hasan dara kutni khatibu ya yi karatu a gunsa da shi da abu isaka shirazi mai littafin alluma ɗin nan khatibu yana yaba masa a cikin littafin littafinsa na tarihi yake cewa kana thiqatan wari'an fahiman min ya ce ya kasance amintacce ne mai taka tsantsan mai kuma fahimtar abin nan karatu yace lam nara fi lam nara fi shuyukhina athbata minhu a cikin malaman mu bamu san wanda ya kai shi tabbaci ba to wannan albarkani shine sukan zauna da dalibin nasa khatibu suna yin muzakaran hadisi fa yaktubuha anni idan na karanta sai ya kwafe shi ma ya maida shi cikin riwayarsa wa yudminuha wa yudminuha majmu'ahu yasa a cikin tarin hadisansa wa haddatha anni kuma sai in ji yana ba da hadisin yana cewa haddasanin khatib bayan shi ne malamina wa ana asma'u ina zaune a majalisansa babu girman kai in ji ya karanta da hadisi ya ce ni na bashi wa fi ghaibati ba na nan ma an bani labarin an ce ya faɗa kar ka ɗauka ma riya ne da san a sani da ina nan da bana nan duk ɗaya wala kad haddathani isa ibn ahmada al-hamadani akhbarana abubakar خوارزمي سنة 20 و 400 حدثنا أحمد بن علي بن ثابت حدثنا محمد بن موسى السيرفي حدثنا الأصم فذكر الحديث يكاو إسناد يبادا مثال إرن يد يكي كوين حديث أبو مالا مناش وقال ابن ماكولا كان أبو بكر آخر الأعيان ابن ماكولا علي ابن هبة الله mai littafin al'ikmal wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta ɗari hudu ne da saba'in da biyar bayan hijirar manzan Allah su ɗari sallama ya ce ibn makula yana faɗa yana cewa abubakarin khatibu ya kasance akhiral a ayani shi ne ƙarshen zaratan malamai mimman shahadnahu wanda mun gan shi da idanmu ma'arifatan mun ga irin iliminsa wa hifzan da wato da haddace ilimi wa itqanan daga cikin malaman da magani yana da hadda da kwarewa da gogewa wa dabtan li hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da iya kiyaye hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tafattanna wa tafat wa tafannunan fi ilalihi wa asarihi da kuma gogewa da sanin sirrin illolin hadisi da isnadodinsa wa ilman bi sahihihi wa gharibi sannan shine karken gwaraza wajen sanin abin da ya inganta da wanda bai inganta ba wa fardihi da hadisin da yake da hanya guda daya wa munkarihi da wanda yake munkari da matruhihi da wanda yake abun yarwa wa lam yakul lil bagdadiyina ba'da abul hasan ad-darqutni mislu mutanen bagadaza bayan rasuwan abul hasan ad-darqutni abul hasan ali ibn umar ad-darqutni to bayan shi ba a san wani irin khatibu ba a bagadaza limamu daru kuɗi ne wanda da ana ganin shine ƙarshen huffazu to zuwan khatibu sai aka ga eh akwai saura wannan yayi kama da shi al-imamu ad-daru kuɗi ya rasu shekara ta 385 an haife shi kamar yadda tarihi ya nuna shekara ta 306 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu 385 to shine da ake gani khatimatul huffazi da haka da khatibu ya taso sai zama da wancan ake kwatance a ce lalle bayan daru kuɗi babu kamar khatibu رحمكم الله سألت أبا عبد الله السوري عن الخطيب وأبي نصر السجزي أيهما أحفظ يشنا تنبي أبو عبد الله السوري شني الحافظ محمد ابن علي ابن عبد الله yana daga cikin waɗanda Abdulgani al-Maqdisi ya yaye shi a karatu Khatibu yana magana akan shi yake cewa kana min ahrasin nasi ala al-ilmi wal hadisi walahu shi'run ra'iq yana daga cikin da suka fi kowa kwadayin ilimi da hadisi yana da yana da waka mai dadi yana da tarjuma a cikin sura alamin nubala ya rushe ka ta 441 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to na tambaye shi anil khatibi nace me zaka ce game da khatibu al-bagdadi wa abi nasr al-shizzi da shi da abu nasr al-shizzi wato abdullahi ibn sa'ad ibn hatim alwa'il wannan shi ma daga cikin malamai da ko aure bai ba saboda tsabaragen karatu an ce wata mata mata taɓa zuwa ta same shi attajira ce ta kawo mishi kuɗi masu yawa a bagadad take ce mishi ka an shi waɗannan kuɗin ya ce me zan yi da su ta ce ka an san duk abin da ka ga dama ka yi da su ni dai kawai so nake ka aure ni ya fara istighfari yana yana yana istirja'i kamar ta kawo mishi bala'i ce ni da na baro garin mu zo ne karatu in nayi aure ai na canza manufa ta kenan ni ba zan iya aure ba aka yi ta bai shawara ba alga ta mala abe dace aka yi ce a ni na zaɓi karatu ku zo ku ta auren ku sai zabi ce to wannan dai ba sunna bane sai inda ma ya auren zai fi samun natsuwa a karatun in ji zabi akwai malamai da dama da da fosi aure ba haka haka ibnu jarir da tabari mai tafsirin nan bai taɓa yin aure ba duk ilimin shi din nan ga imamu nawawi ga su ibnu taymiya in kana kan tarihi zaka ta jin su iri iri har aka yi littafi na musamman al-ulama'u al-uzzabu malamai gwagware Allah shi kyauta to malam ya ci gaba da cewa ya tambaye shi ayyuhuma ahfaz to wane ne yafi ilimi tsakankanin su fa faddala al-khatiba tafdilan bayyinan ya bayyana cewa ai khatibu ya wuce shi wucewa mabayyaniya وقال المؤتمن الساجي ما أخرجت بغداد بعد الدار قطني أحفظ من أبي بكر الخطيب wato dara kutuni bayan shudewarsa to bagadaza bata ga wani malami da ya kai khatibu ilimin hadisi ba duk wannan yaban da malamai suka yi masa ne wa qala abu ali al-baradani abu ali ahmad ibn muhammad al-baradani wanda suke mishi take da mufidu bagdad wanda ya fa'idantar da garin bagadaza ya rasu a watan shawwal shekara ta 498 haihuwarsa kuma sun ce shekara ta 426 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani tafi mai suna almanamatu annabawiyya yana kawo tarihin mafarke mafarke da mutane suka yi suka ce sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban malami ne shi ma duka waɗannan akwai tare da musu a cikin sirri alamin dubala ɗaya bayan ɗaya zaka tarar da su daga cikin ɗaliban alƙadi abu ya alani shi wannan albaradani ya ce la'allal khatiba lam yara mithla nafsi ina sa ran khatibu fa shi ma bai taɓa ganin malami irin shi ba an ba'ani bil qawlaini al musallam bin muhammad an al qasim bin asakir haddathana abi haddathana akhi hibatullah haddathana abu tahir bin salafi anhuma yace ga isnadin wannan magana وقال أبو إسحاق الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي shine wannan da ake rakabi da Sheikh Shafi'iyya malamin Shafi'iyya sunan shi Ibrahim ibn Ali Ash-Shirazi a zamanin sa ba a san wani malami da yawa mazhab Shafi'iyya hidima ba shi mai littafin nan na Alluma na usul fiqi wanda Malam Albani namu rahimahullah ya fara kanta da littafin a muciya an za ku iya tunawa wani littafi mai girma a cikin littafin usul fiqi shi kuma wannan yaro su shekara ta 400 ne da 76 haihuwarsa in ba na manta ba 393 haka suka kawo a tarihinsa to babban malami ne shi ma yake cewa abubakar ne khatibu yushabbahu bidara kutun malam khatibul bagadadi ana kamanta shi cewa ne yayi kama da dara kutun wa nudhara'ihi da ire-iren dara kutun sa'an tsararrakinsa fi ma'rifatil hadisi wa hibzihi wajen sanin hadisi da haddace shi wa qala abul fatiyani al-hafid kana al-khatib imam hadhihi sana'a khatib ya kasance limami a wannan harka ta hadisi ma ra'aitu mithlahu ni dai ban ga irin sa ba wa qala abul qasim an-nasib abul qasim ali ibn ibrahim ibn al-abbas khatib bagdada wa muftiha wa shekuha haka ake kiran shi wannan wani limamin juma'a ne mai bada fatawa da karantarwa wanda ya rasu shekara ta 508 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana bada labarin jana'izarsa shi ma kamar yadda zai ke cewa kanat janazatuhu mashhuda haihuwarsa shekara ta 424 rasuwarsa shekara ta 508 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya gafarta mishi to shine yake cewa samitul khatiba yaqulu kataba ma'i abubakar al-barqani kitaban ila abi nu'aym al-hafiz lokacin da zan je gun abu nu'aym koyan karatu sai malami na abubakar al-barqani din can da muka ji sai ya bani tazkiya ya rubuta mini sako rubutacce kamar letter of recommendation in kaiwa wancan malamin ya qulu fihi a cikin wannan wasiƙa sai ya ce wa qadra hala ila ma indana indaka ila ma indaka akhuna abubakar ayyadahu Allah wa sallama hakika ga dan uwanmu nan abubakarin ya taho zuwa ga abin da ke wajenka na ilimi ya zo ne ya samu abin da ke gunka na ilimi ayyadahu Allah ina roƙon Allah ya taimake shi wa sallamahu kuma ya tsare shi ya zo ne li yaktabi min ulumika dan ya tsakuri wani abu cikin ilmominka wa huwa bihamdillahi cikin godiyar Allah shi khatibu ya kasance min mallahu fi hadha sha'ani sabiqatun hasan Allah ya ba shi gamdakatar mai kyau ya shiga gaba a wannan harka ta hadisi wa qadamun thabitun kuma kafar shi ta tsaya a ilimi wa qadar hala fihi wa fi talabi yayi yawace yawace akan hadisi da neman ilimin hadisi wa hasala lahu minhu ma lam yahsul li kathirin min amsali kuma ya tattara ilimin daga dama daga cikin sa'o'insa ba su tattara ba wa sayadhharu laka minhu inda listima'i min zalika ma at-tawarru'i wat-tahaffuzi ma yahsunu ladayka mawqi'uhu kuma in Allah ya so ka gamu da shi abinda na faɗa maka na iliminsa da hankalinsa da gogewarsa zai bayyana gare ka kuma zaka ga taka tsantsan din shi da iliminsa abinda kai ma zaka ji dadin haka wannan shaida ce daga malamin shi wanda ya tura shi zuwa wani gun wani malami ya je karatu wa qala qala abdul aziz ibn ahmad al-kattani al-kattani sami'a min al-khatib shaykhuhu abu al-qasim ubaydillah al-azhari fi sanati 12 wa 400 malamin sa mai suna ubaydillah al-azhari abu al-qasim shi ma ya koyi karatu a gun dalibin sa khatib wa kataba anhu shaykhuhu al-barqani haka barqani warawa anhu yarwaito daga gare shi wa allaka al-fiqh an abi at-tayyib at-tabari wa abi nasir bin sabbab duk waɗannan malamai sun koyi karatu a gunsa wa kana yadhhabu ila madhhabi abul hasan al-ash'ari rahimahullah yace khatibu ya kasance yana da aqida irin ta mazhabin abul hasan al-ash'ari Allah ya gafarta mishi wato mazhabin shi na ƙarshe bayan ya gyara kenan qultu zahabi yace sadaqa ya faɗi gaskiya faqad sarraha al-khatibu fi akhbari sifati annaha tumarru kama ja'at bila ta'wil domin khatib ya faɗa ƙararra cewa hadisai da suka suna magana akan asifatu za a bar su su wuce ba tare da an murɗe ma'anarsu wa qala al-hafiz abu sa'ad al-sam'ani al-imam samani mai littafin az-zai wanda malami ne dan dan malami akwai malamin shi baban shi abul muzaffar as-sam'ani mai kitabun mai littafin abin nan al-ansab to kuma shi kuma shine dan sa'ad yana da az-zailu al-ansab shi dukkaninsu malamai ne na ƙasar khurasana sunan wannan shi abdulkarim ibn abi bakar baban shi ne shi ne abubakar wato muhammad ibn mansur kenan as-sam'ani shi baban shi kuma wannan sunan shi abdulkarim ibn muhammad ibn mansur an haifi malam as-sam'ani shekara ta 506 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rushe shekara ta 562 dukkaninsu malamai ne to yake faɗa yana cewa kana al-khatibu mahiban khatib ya kasance mutum ne mai kwarjini wa quran na tsatse fiqatan wanda aka amince da shi mutaharriyan mai tantance magana hujjatan abun dogaro a ilimi hasan al-khatti yana da rubutu mai kyau kathir dabti yana da kwarewa wajen gyara hadisai da daidaita rubutunsu fasihan Allah ya mishi fasahan magana khutima bihil huffaz shine cikamakin malaman hadisi rahala ila shami hajjan ya bi ta ƙasar sham lokacin da shi aikin haji walaƙi ya bisur aba abdullahi al-quda'i ya gamu da abu abdullahi al-quda'i asur wa qara'a sahiha fi khamsati ayyamin ala karimata al-marwaziya ya karanta littafin bukhari a kwana biyar a gun karima mun yi wannan magana a baya waraja ila bagdad sannan ya dawo bagadaza thumma kharaja minha ba'da fitnatil basasiri ya fi sake fita saboda rigingimin da basasiri ɗincin ya kawo litashwishil waqti ila sham saboda lokacin garin bagadaza ya rikice sai kuma kasar sham sanata 51 shekara ta 51 bayan ta 400 din kenan wa aqama biha yazo na bagadaza wa kana yazuru baitul maqdis yakan ziyarci baitul maqdis lokacin bayan lokaci wa yaudu ila sur ya kuma kuma garin sur ila sanati 62 har zuwa shekara ta 462 da biyu fata wajaha ila tarabulus sai kuma ƙasar Tarabulus a Lebanon kenan na yanzu thumma min ila Halab sannan zuwa Aleppo a ƙasar Suriya thumma ila Rahaba sannan ya kuma Rahaba thumma ila Baghdad sannan ya kuma garin su na Baghdadaza fa dakhalaha fi Dhulhijja ya shiga garin Baghdadaza a watan Dhulhijja na wannan shekara ta 1462 sai matsalaka inda yake cewa ابن ناصر ياتي حدثنا أبو زكريا التبريذي اللغوي قال دخلت دمشق فقلت أقرأ على الخطيب بحلقته بالجامع كتب الأدب المسموعة وكنت أسكن منارة الجامع فسئل إلي وقال أحببت أن أزورك في بيتك وانا malami mai suna Abu Zakariya At-Tibrizi wanda wani ƙwararren malamin ne na lugar Arabiya yace na shiga garin Dimashqa lokacin khatibu na garin sai na ce a raina ina so in je gun khatibu a majalisinsa in karanta littattafan adab waɗanda aka saurar ake saurar da su hukuntu askunu manaratul jami ina kwana ne a masauki na da ke jikin manara yake jikin hasumiya ta wannan masallaci a can sama fasa ila ilayya sai gashi kawai ya hawo matattakala ya zo wuri na shi malamin wa qala yace ahabbtu an azuraka fi baitika na so dama ne ni da kaina in zo in ziyarce ka wato irin yadda malamai suke mutunta junansu kuma suke kallon akwai zumunta tsakankaninsu fatahaddathana sa'ata muka yi fira na awa na dan lokaci summa akhraja waraqa sai ya fito da wata takarda wa qala sai yace alhadiyatu mustahabba tashtari bi hadha aqlama yace kyauta abu ne wanda yake ana ana ana so a dinga yin kyauta ga wannan sai ka sai watan ka sai alƙalami wato kamar da zaka bayar kuɗi kace to ga wannan asai mai sweet wato kana faɗan abin da a tunaninka shine abin da zai fara tunanin sa ko in ka je gun mara lafiya kace to ga wannan an rage kuɗin magani in ka je gun biki kace to ga wannan an rage hidima to shi yanzu ya zo gun wani wanda ya zo karatu ne me abin da zai bukata takaddu da da da birka ko to sai ciro takaddun kuɗi sai ciro kuɗi sai ba shi to ga wannan ya ba shi ce to ga wannan asi ta asi takadda ko asi biro wannan hada ya tashi fa idza khamsatu dinari misriya ya tashi ya fita ya mishi wannan kyauta da ya kirga sai ga dinari ne guda biyar kamar ka ce yan dubu dubu ne misali dubu biyar ko makamacin haka dinari guda daya a yanzu wajen naira dubu abin nan ne wajen naira dubu sittin ne dinari kwaya ɗaya a abin da ake lissafin rubu dinar ko wajen naira dubu sittin ne to kaga dinari biyar kaman kaman kaman dubu ɗari uku kenan to kawai a ce ka malami ba ko ya zo wani malami ya zo ya gaishe shi cewa ga na samu labarin ka zo garin nan kana so kai riwaya ko kuma ya ya ya ya zo a biyu zariya yana so zai yi masa sai ka ce to ga ga wata ga wasa wannan ase ase laptop wanda za a dan dinga saka yan da tattafai da sauransu ko kago ai ya samu ya samu kayan aiki mai kyau haka malamai suke yi da da kyauta da sadaka da da hankali da sanin ya kamata wa wada'a nahwan min dhalika thumma sa'ida marratan ukhra ya ƙara dawowa karo na biyu wa wada'a nahwan min dhalika ya ƙara aje musu 300 kana kana idza qara'a al-hadith fi al-jami' fi jami' dimashq yusma'u sawtuhu fi akhir al-jami' yana da murya mai ƙarfi wanda in yana karatu a maka a masallacin dimashq din ana jiwa daga can ƙarshen masallacin wa kana yaqra'u mu'raban sahihan yana karanta larabcin da wasali daidai dalla dalla karatu mai kyau wa qala sam'ani sami'tu min 16 nafsan min ashabihi wa haddathana anhu yahya ibn ali al-khatib sami'a sami'a minhu bil anbar qara'atu bi khatti abi sami'tu aba muhammadin al-abnusi sami'tu al-khatib yaqulu kullama dhakartu في التاريخ رجلا اختلفت فيه أقاويل الناس في ذلك وتعديل فالتعويل على ما أخرت وختمت به الترجمة إذا بعد وتقاعدة شيء ده كان شيء دي سندا أتكي لتافن تاريخ وديت السلام تاريخ بغداد yakan kawo tarjaman malami sai kawo maganganu kala daban-daban akan shi wasu ce mutumin kirki wasu ce bai da kirki wasu ce a karba wasu ce kada a karba wasu sun yaba wasu sun yi suka yace to duk sanda ka ji na kawo maganganu kala daban-daban akan wani mutum game da jarhuwar ta'adil a kansa fatta'awilu ala ma akhartu abinda na dogara da shi abinda na gamsu da shi abinda ni ma ijtihad na ya tike akan shi shine magana da na kawo ta can karshe wa khatamtu bihi tarjama wanda na cike labarin sa da ita idan na cike labarin shi da maganan masu cewa shi fika ne to ni ma na gamsu da fika ne idan na cike labarinsa da magana masu cewa shi da'ihi ne ni ma na gamsu da da'ihi ne shi wannan magana ce mai muhimmanci kwarai ga mai karanta littafin don ya fahimce ta malam ya ci gaba da cewa a qala ibn shafi kharaja al-khatib ila surin wa qasada biha izzu ad-dawla khatib ya je kasar sur ya je gum sarki izzu ad-dawla al-mawsuf bil karam wanda ake siffanta shi da halin girma fataqarraba minhu ya kusance shi fantafa'a bihi ya ci moriyar kusancin da ya masa wa atahu malan kathira wannan sarki ya bashi dukiya mai yawa qala sai ci gaba da cewa wantaha ilaihi al-hifz wal itqan gogewa da sanin hadisi ta tike akan sa wal qiyam bi ulum al-hadith da kuma tsayuwa akan karanta da ilimin hadisi qala ibn asakir sami'tu al-husayn ibn muhammad yahki an ibn khairun aw ghayrihi أن الخطيب ذكر أنه لما حج خطيب يا باس لابارن شوى سأدي أيكن حج shariba ma min ma'i zamzama ya sha ruwan zamzam salasa sharbatin kurba uku wasa alallaha salasa hajatin ya roki Allah bukatu guda uku bukata ta farko an yi hadisa bi tarihi bagdada biha Allah ya bashi dama ya zauna ya karanta da littafin tarihu bagdad biha a garin bagadaza wa an yumli al haditha bi jami'il mansur ya roki Allah ya bashi damar ya zauna a masallacin bagadaza da aka fi da suna jami'il mansur ya zauna ya karanta da hadisi anan wa an yudfana inda bishrin al hafi kuma ya roki Allah cewa in ya rasu a rufe shi a kabari kusa da wani wali din nan bishirun ilhafi bishiru mai yawo ba takalmi din nan in kun tuna mai magana akan tarihin sa a cikin al-istiqama ko eh al-ibar kana fa qudiyat lahu thalath Allah kuma ya cika mishi duka wannan buri guda uku Allah ya cika mishi duka saboda albarkar ruwan zanzan da annabi yake cewa ma'u zamzama lima shuriba lahu malamai da dama sun yi irin wannan su sha ruwan zanzan su yi addu'a akwai maganganu da yawa in Allah ya so muka kai kansu a cikin littafin Zadul Ma'ad zamu tattauna akan su wata rana in Allah ya so mun kai akan hukuncin sharwan zanzan da falalasa da hadisan da kuma me yasa sai zaka ji duk a tarihin sai sun je rijiya suke sha wasu suna ganin in ba a rijiyar aka je aka sha ba in ba wurin ka je ka sha ba kai ba ba wani falala ba wai suna inkarin yiwuwar samun wannan falalar idan ka je yanzu kawai ka siyo a shagon masu islamic chemist ka shiga daka ka sha ba wani falala a haka suke cewa amma ba magana ba ce tabbatacciya watakila a wancan lokacin saboda babu hanyoyin safarar da za a tafi da ruwan a kai shi inda za a kai shi tunda ba a iya tara shi haka da suke tara shi yanzu babu kuma abin nan sannan dai akwai maganganu dai ta cikin sahabbai akwai wanda suke ganin in an ɗebe shi an kai shi wani gari bai da wata falala ko kuma wanda suke da irin namu tunanin nan wanda suke ganin ma a ɗebe shi a je a zuba a wani rafi ko ta rijiya a yi dilutin to shi ma wannan ruwan ya samu wannan falala wallahu alam akwai littafi musamman da ibnu hajar yayi na wannan mas'ala arba'una haditha da yayi akan hadisan da suka zo akan falalar ruwan zanza a inda yake bada labarin cewa shi ma ya sha yayi addu'a yace Allah ya bashi ilimi irin na Imam Zahabi yace wajen sau biyar yana yin wannan irin addu'a ya sha yayi addu'a baɗi ma suka je aikin haji ko bayan shekaru ya ƙara sha ya sake yin wannan addu'a ya ce kuma alhamdulillahi ina ji cewa lalle Allah ya bani ilimi kwatankwacin na alimamu zahabi sai dai na yi nadama ina ma da cewa ne Allah ya bani wanda ya fi nashi ya riga kuma lokacin watakila shekaru sun kama shi ko kuma bai da halin tafiya aikin haji uzurori da sauransu haka alimamu suyuti shi ma an ce ya yi irin wannan addu'a malamai da yawa kuma har yanzu mutane suna yi al'amatul albani rahimahullah ya ba da labari odiyon na nan akan intanet na muryarsa da yake magana da kansa cewa ya kamu da wata cuta na jin ba na manta ba diabetes ne ya kama shi wanda makarga an yi diagnosis an ce ya daina kaza ya daina kaza ya rasa yadda zai ya rasa maganin da ya sha sai tuna wannan hadisi da yana yana sure lokacin ya ɗauko hutu ya zo ya zauna a harami kwanan shi arba'in yace baya cin komai baya shan komai sai zanza baya cin komai din annabi ya ce ba'amu ta'mu abinci ne idan ka ci shi a matsayin abinci ba sai dai sha zanzan kawai ya ci gaba da tilawa da salati da dawafi a nan yake rayuwarsa shi kwana arba'in da ya gama waɗannan kwanakin aka sake koma asibiti aka gwada shi aka ce babu ciwon nan kuma wannan kaga kwanan nan ne to za ka ta jin irin wannan labaran ko ka gani ya faru ga wane da wane da aka shi sa hatta nasara wanda suka fi kowa zakewa da shishigi sun kwashi samfil na wannan ruwa an je an yi bincike iyakan bincike da za a iya zuwa yanzu an kasa gane menene waɗannan sinadaran da ke cikin shi suwaye su an kasa ganewa ba a san su ba wasu sinadarai ne na musamman sannan daga cikin abin da ke ba da mamaki shine ruwan baya contaminated baya baya jirkicewa ko ya lalace ko ya zama a ce misali ya yi expire kamar da idan ka su ruwa irin na roba ɗin nan ko wanda muke sha na leda da ya yan ƙwallo da sauransu za ka je siyan ruwan nan a shagon islamic chemist misali ba sai kada kana duba expiry date ba bai da expiry date to abin da yake nufi da shekara 2000 na expiry date kuma cikin shekara 2000 yana existing akwai bincike da yawa da aka yi zaka iya samun scientific research da aka yi akan shi a internet waɗanda za su baka haske a kai to khatibu ya sha wannan ruwa yayi addu'a kuma Allah subhanahu wataala ya cika masa burinsa kai ma yanzu zaka iya shan ruwan kai addu'a to fa ba wai kuma in ka sha kai addu'a kawai sai kuma ka zauna kana jiran buri ya cika ba a sai kuma ka tashi kai aiki don cika burin وقال الخطيب في ترجمة إسماعيل بن أحمد النيسابوري الضرير حج وحدث ونعم الشيخ كان يتي ياي أيكن حج يا كرنتر ده حديثي ما دل ده wannan malami ولما حج وكان معه حمل كتب ليجاورا يا يا يا lokacin da ya aikin haji ya zo da dimin littattafai dan ya zauna garin Makka ya mujawara minhu sahihul bukhari daga ciki akwai sahihul bukhari sami'ahu min al-kushnihani ya ji wannan karatun agun kushnihani shi wancan malami fa qara'atu alaihi jami'ahu fi thalathati majalisa kadibu yace ni ma sai na zauna na zauna ya karanta da ni wannan karatun dukkanin shi na bukhari a zama uku fa kana al-majlisu ath-thalithu min awwalin nahari ila al-layl zama na uku da aka yi wanda ana so a sauke ha a ƙari tun da garin Allah ya waye kamar yanzu irin yadda ɗan kaga shine a wurin nahari ko ilal layli har tsakar dare fa faraga tulu fa faraga tulu al-fajr ana muna gamawa al-fajr na kitowa mana hidin ko a tashi ai sallah wanda yake jin yunwa ya nema wanda yana ana ana karatun yana sakawa a baka ko in ka ji zaka zagaya ban daki ka je ka zagaya amma su tun da garin Allah ya waye suke abu daya har dare yayi har gari ya waye washe gari waye ke irin wannan istiqama yanzu sai dai teloli da direbobi kawai su ne kawai akan aikin suke irin wannan direban da muke magana ya kama hanyar Legas to wani hagu bane ke yana danna da kan motar nan ba zai tsaya ba sai dai in bukata da ta zama mashi dole dole ko dole ya isa Legas ko mun nisanta ko dole zai isa wata rana to haka tailoli idan suka tasa aiki da masu abin nan da masu mai masu irin wannan bala'in nacin aikin dan asibiti ko su kwana su wuni suna yi amma mu ba ruwan mu kawai duk abin da ya samu shi muke yi mu ustadai da 'yan makaranta da sauran 'yan kasuwa za ga mutane ma 'yan kasuwa haka suke kwana suna tana mitin ko suna da su da 'yan siyasa ma'ana dai duk wanda yake son ya ci nasara akan abin da yake to sai ya bashi duka rayuwar shi qultu zahabi da kanshi ce hazihi wallahi alqira'atu allati lam yusma'a qatt bi asra'a minha ce na rantsi da Allah irin wannan katun ba taba jin wanda yake saurin shi ba duk jiyejiyen zahabi da ya ji abubuwan da ya ce ya rantsi da Allah wannan karatun ba a taba jin labarin irin karatun da ya kai saurinsa ba kalli yawan sahih bukhari matanin kawai mujalladi hudu ne kalli kuma awas ɗin da ke cikin kwana uku misali awa saba'in da da biyu kenan ko to da yaya za a karanta littafin na a wannan lokaci a ce kawai ko da juya shafukan ko za a dinga yi ana ana kirga hadisan kawai ana kirga lambobin hadisan kana ganin za su za su kirgu a kwana uku zai wuya to amma saboda ba wai jahilai ne fatik masu koyon karatu ba dama suna da ilimin yanzu ya ga wani malami ne wanda yake da isnadi takaitacce shi wannan malami Ismail ibn Ahmad daga Kushmihan ka Kushmihan kuma daga Firabbi daga nan sai Bukhari sai ga zai samu isnadi gajere to shi ne sai maza ya koya kamar yadda ya koya gun wacce malama ita ma Karima wanda ita ma ɗalibar Kushmihan ne dan ya samu isnadi gajere ya ƙara jin karatun sai ya zauna aka yi ta yi to za a rabu ne a Makka ne za a rabu an gama kwanakin makka don haka suka zauna suka yi ta yi babu hutawa kaji ya ce tun daga fitowar rana har dare har gari ya waye Allah ya gafarta musu wa fi tarihi Muhammad bin Abdul Malik al-Hamadani tufiya al-khatib fi kaza wa mata hadha al-ilm bi wafati yace khatib ya ya rasu ya rasu a lokaci kaza sakamakon mutuwarsa wannan ilimi ya ƙare ilimin hadisi da khatibu ya mutu sai zama kamar an ƙara da ilimin wa qad kana ra'isur ru'asa'i taqaddama ila al-khutaba'i wal wa'adi alla yarwu hadithan hatta ya'riduhu alayhi an yi lokacin da aka bada doka cewa duk wanda zai karantar da wani hadisi ko zai wa'azi da shi aka yi mitin da malamai da masu wa'azi kar ka sake ka faɗi wani hadisi sai ka je ka kai wa khatibu shi fama sahahu auraduhu duk abin da ya inganta khatibu ya ce ya yi to shi za ka kawo wa ma raddahu lam yadhkuru duk abin da khatibu ya ce bai yi ba dole in kai wazi da shi kayi nufi wa gwamnati وأظهر بعض اليهود كتابا ادعى أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر أنا ننسي وني بيهود يكتب وتوسيقة yace wannan wasiƙa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya rubuta tun zamanin shi cewa ya ya jefar da jizya akan mutanen Khaibar ba za su bada jizya ba wa fi shahadatu sahaba ga sunayen sahabbai da suka shaida wannan hukuncin wa zakaru anna khatta anna khatta ali radiyallahu anhu fi suka ce ma rubutun sakataren rubutun shine sayyidina ali wa hum al kitabu ila ra'is ru'asa sai aka kawo wannan sarki fa aradahu ala al khatib da aka mai sai ce akai mallan khatib ga dadi wannan ba harkar mu bace fata ammalahu da aka kawo khatib ya tsaya ya kalli littafin a natse ya kalli wasikan wa qala sai ce hadha muzawwar yace wannan fake ne wannan ba mai wannan ejjabu ce takardar ƙarya ce kila min aina qulta sai aka ce mushi ya kai ka gane haka qala fi shahadatu muawiya wa huwa aslama amal fati sun yi kuskure wajen yin ƙarya sun sa sunan muawiya dan abu sufyan shi ko bai musulunta ba a lokacin da haka babu yadda zai a ce lokacin khaybara kuma yana cikin sahabbai da suka shaida akan wannan shikenan ta wargaje gaba daya dan ya musulunta ne shekarar fati wa futiyat khaybaru sanata 70 wa fi shahadatu sa'ad ibn mu'adh yace kuma ga sunan sa'ad dan mu'adh shi ma cikin shaidu mata yawma bani quraiba qabla khaybara bi sanatayn shi kuma ya mutu kafin lokacin sai dai daga kabari aka ji aka mishi yasa fastuhsina zalika minhu sai aka ji dadin wannan irin fatawa da karatu kaga wannan yana nuni zuwa ga kowane zamani akwai malamai da ke kiyaye sunna ko malaman nan ba yadda ka iya komin hasada ka za su zama su ne madogara kaga akwai yanzu zaka ji akwai mutane marasa marasa abin nan wato wanda ba sa iya boye hasada su suna jin bakin ciki su ji an ce sahawul albani da'afawul albani wannan da an fada sai su ji kamar za su haɗe rai su mutu wai babu wani ne sai albani to Allah ne ya bashi zamani ne yazo kuma Allah ya bashi wannan daukaka kafin shi an yi irin haka sanda za a ce wane ne yake ingantawa wane ne yake raunatawa kowa idan zamanin shi da zai haka sai ya shiga cikin lissafi ya shiga cikin tarihi kai kuma me kun kai hasada sai ka je kai ma ka nemi abin da zai amfane ka kamar da annabi yake cewa ihris ala ma yanfa'uka malam ya ci gaba da cewa qala sam'ani samitu yusuf ibn ayyuba bi marwa yaqulu hadar al-khatib dars shaykhina abi isaqa farawa abu isaqa hadisan min riwayati min riwayati bahr ibn kanizin as-saqqa thumma qala li khatibi ma taqulu fihi yace malam khatib ya zo makaranta abu isaqa shirazi ya zauna ana cikin karatu sai malamin ya kawo hadisi sai sai ya ce daga riwayan bahr dan kazi dan kaniz as-saqqa sai ya ce khatibu me zaka ce game da shi shi ba cikin dalibai yake a wajen fa qala in adhinta li dhakartu halahu ki riga ta mala idan ka bada dama sai na fada fan harafa abu ishaqa wa qa'ada kat tilmizi sai ya sauka daga kan kujerar da yake ta malama sai ya koma gefe ya zauna yanda dalibai suke zama wa shara al-khatib khatib ya ci gaba da bayani yaqulu yana cewa wa sharaha ahwalahu sharhan hasana yayi bayani akan wannan malami yace wannan malami sunan shi wane dan wane dan wane an haife shi a gari kaza yayi karatu yadda kaga irin zahabi yana a cikin sura alamin nubalami nan take ci gaba da maganganu fa asna shaykhu alayhi sai malam is abu ishaqa ya yaba mishi yayi mishi addu'a ta alheri yace hadha daraqutani asrina wanda za ce albanin zaria albanin sakwato ko ashe ana irin haka tunda yace wannan shine daraqutanin mu ko mun gane jama'a duk wannan yana nuna maka irin yanda zamani ke maimaita junan shi tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas to kaga shi da yake malamin bai da hasada malamin shi ne fa Abu Shakar Sirat sai kuma gefe nuna yanda bai ma ba zauna a kujerar shi dan kai zo ta izza ba sai so kada kan mumbarin shi zauna a ƙasa yace bismillah shi kuma khatibu yayi jawabi yayi jawabi sannan jibula da ni ba daga tambayarsa kawai ya ci gaba da surutu ba ba ya kosa a san waye shi ba a ji ta bakinsa sai da ya ce alaga ta malam idan ka ba da izini sai a yi bayani ce tuna baka izini wani yana kuma yadda suke itirafi wa junansu kowa yana ganin falalar ɗaya shi malamin ya yarda da girman khatibu a sanin wannan ilimin shi kuma khatibu ya yarda da cewa wannan malami ya gabace ni ya fi ni a shekaru ya karantar da ni da haka ko da nake da wani ilimi da bayi da shi to har yanzu ya da karama a idona da haka sai suka samu mutunci a irin junansu وقال أبو علي البرذاني حدثنا حافظ وقته أبو بكر الخطيب وما رأيت مثله yace malamin zamaninsa ya ba mu hadisi ban taba gani irinsa ba wala azunnuhu ra'a mithla nafsi kai bana tsammanin ma ya ga irin kansa wa qala silafi سمعت سألت شجاعا الذهلي عن الخطيب فقال إمام مصنف حافظ لم ندرك مثله لم ندرك مثله يتي مالمي ne marubuci wanda bamu kai bamu taba gani irin sa da na ce da zamu tsallaka amma dai abun duka kusan yana da muhimmanci ya kamata a ji su a takaice sai mu tsallaka inda yake cewa daga Muhammad ibn Dair haddathana Makki ibn Ibrahima ibn Abdussalam ar-Rumaili kala كان سبب خروج الخطيب من دمشق إلى سور أنه كان يختلف إليه الصبي مليح أكون شري دعك مسا cewa wasu suka bada labari cewa dalilin fitar khatibu daga kasar Dimashq shine akwai wani kyakkyawan matashi da ya kasance yana zuwa wurin khatibu fatakallaman nasu fi zalika kuma mutane suna neman abin fade sai aka fara mai sharri ana cewa duwatsi yake dashi malami irin wannan fajama sharri irin na yan duniya abin ya dame shi ta mai da hankali wa kana amirul baladi rafidiyyan sarkin garin barafide ne dan shi'a ne mai zagin sahabbai muta asiban wanda yake da ta'assubanci yana tsiyatsani malaman sunna fa balagatul qissa wannan labari na ƙarya ya kai gare shi faja ala zalika sababan ila al-fatk bi sai ya samu dalili dama yana neman hujja sai ya samu dalili ce zai sa a kashe shi kawai fa amara sahiba shurtatihi an yi akula al-khatiba bil layli fa yaqtulu sai ya sa commissioner yan sanda kenan ko ko director na SSS din shi ko waye din shi yace to aje a kama khatibu ko cikin dare a kashe shi wa kana sahibu shurta sunniyan shi kuma dan sandan na ahlus sunna ne da aka ahlus sunna su dinga shiga kowace harka su zama suna da wakilci ko fa qasadahu tilka al-layla fi jama'atin ya taho da squad din shi da firing squad din shi kenan ya taho da yan sandan shi ko da jami'an tsaro ko kuma da yan kisan mummukai suka zo walam yumkinhu an yukhalifa al-amira ba zai iya ce ma sarkin nan ba za a yi wannan umarnin ba ba za a yi wannan aikin sarkin ya saba da haka sai ya taho fa akhadahu ya kama shi din wa qala yace da khatibu qad umirtu fika bi kaza wa kaza an ce in tafi da kai mahaujar ruwa mu tura ka cikin ruwa ko mahau jirgin sama mu fado da kai ko an ce mu tafi da kai a neme ka a rasa aje a batar da kai kawai wala ajidu laka hilatan ni ko ban san da zan yi kubutar da kai ba illa anni a'buru bika inda dari sharif ibnu abdul jinni zan tafi da kai ta layin da ake ce ma daru layin wani malami suna sharif ibnu abdul jinni fa idha hadaitu dara a cikin wannan kama a ce an ɗauko shi a mota ne ko an ɗauko shi a keken dawakai a wancan lokacin wadda take kama a ce misali black maria ɗinsu mota kamun masu laifi ita to idan na wuce daidai gidan na riga na yi maka arrangin da mu wuce daidai wurin ka dira daga motar nan ikfas wa dukhul ka dira kawai sai ka faɗa gidan ka gudu fa inni la atlubuka ba za mu bi ka ba za mu baka mu ce ka gudu wa arju ila al-amir zamu koma ga gun sarkin fa ukhbiruhu bil qissa mu ce mishi ai ka gudu fa fa'ala zalika wato su suka bashi window na guduwa shi dan sanda wanda kana dar sharifi fa asal al-amir ila sharifi an yab'ath bi ya shiga wannan gida sarki ya aika wancan malami cewa ya sa a kawo shi fa qala ayyuha al-amir anta ta'rifu itiqadi fihi fi amsali wannan malami ya ce a wannan ba zai ba ka san yadda nake ganin wannan malami da darajarsa wa laysa fi qatlihi maslaha babu wani alfanu da zaka samu akan kashe shi haza mashhurun bil iraq wannan malami sananne ne a iraki in qataltahu in har ka kashe shi kutila bihi jama'atan min shia idan ka kashe shi mutanen iraki suka ji labarin an kashe shi to za su kashe duk irin mutanen ka a can wa khurribatil mashahid kaburburan yan shi'a da ke iraki duk sai an wargaba su kabura da suke ba suna bauta qala fa matara sarki ce to me kake gani qala ara an yanzaha min baladika ina ganin abin da zai fi kawai ya tashi ba maka garinka fa amara bi ikhrajihi shine aka ce to ya baggarin faraha ila sur ya tashi ya baggarin wa baqiya biha mudda ya tsau ya zauna tsawon zamani a ciki wannan yana daga cikin amfanin a samu wato waɗanda suke masu hankali masu tunani a cikin jama'a malamai da ahli sunna da da mutanen kirki da shiga cikin harkar da za su zama suna da wakilci ga ƴan uwansu da mutanensu da masu irin aƙidarsu ina ganin bari mu saurara a nan saboda ƙarfi lokacin Allah ya so idan muka zo darasi na gaba za mu sake takaita ragowa abin da ya saura na wannan tarjama shi kuma ya zama insha Allah kasat uku ya isa akan tarjama shi dinnan abin da ya saura a tarjama da kuma bayani akan wasu daga cikin littattafan da ya rubuta ina ganin zai abin nan zai shiga saboda kada mai ta tsawaitawa tarihi na shi na da yawa ne kuma ina fata ƴan uwa su ci gaba da karantawa za mu ambaci wasu daga cikin masadirun tarihinsa inda za ka iya samun bayanai da ƙare-ƙaren maganganu akan tarihin wannan babban malami al-khatibul bagdadi Allah ya gafarta masa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa